صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه لا فلاح لكم لا فلاح لكم في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بتقوى الله أيها المسلمون إن البغي والظلم ذنب عظيم وهو سبب كل شر وفساد وكل بلاء وإقاب وهو منبأ الرذائل والموبقات ومصدر الشرور والسيئات وعنه تصدر سلس وعنه تصدر سلاسل الأيوب والآفات ومتى شاء في بلدة فقد انقذت أسباب زوالها وتحول لباسها وبه تفسد الديار وتخرب الأوطان وتدمر الأمصار وبه ينزل غضب الرب الواحد الجبار القهار قال سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال جل شأنه وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا من بعدها قوما آخرين وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وقال تعالى وكأي من قرية عمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وقال جل ذكره وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكينهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وقال سبحانه وتعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الظلم فقال جل من قائل وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى ولا يظلم ربك أهدا وقال أيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال جل ذكره وما الله يريد ظلما للعباد وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وهار إلان من الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الشريف أنه حرم الظلم على نفسه قبل أن يجعل بين عباده حرام فقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الذنب العظيم وقال في كتبته يوم العرفة ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال أيضا فيما يرويه إمام مسلم وغيره المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره معاشر المسلمين وقد تحدد الله تعالى أرباب الظلم وأهله فقال جل ذكره ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ففي صحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وظلم عباد الله من أعظم الأسباب لارتفاع الأمن والزوال الاعتدال عن أفراد والمجتمع قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وبقدر ما يكون في الفرد والمجتمع من الظلم بقدر ما يرتفع الأمن والإمداد والجزع والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد أيها المؤمنون اتقوا الظلم فإن نبيكم صادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قد أكبر أن الدنيا تملأ في آخر الزمان ظلما وجورا وحنان نشهد صدق ما أكبره النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظلم قد فشى وشاء بين الناس في الدماء والأموال وكم ترى من أرباب الأصول والبيوت الذين جلوا على أنفسهم وظلموا أولادهم وزوجاتهم وكم من التجار الذين دلسوا بضاعتهم وغشوا أعمالهم وكم من الولاة الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وحكموا القوانين الوضعية ولم يعدلوا بين الرعية ولم, يكس ولم يقسموا بالسوية ولم يسيروا بالسرية وكم من الذين أغلقوا على أنفسهم عنان في أعراض الناس ودمائهم وتمضمضوا بأعراض المؤمنين وتفكهوا بدمائهم إنهم كثير وكثير وكثير قال جل من قائل وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فيا عباد الله تداركوا الأمر قبل فوات الأوان فما هي والله إلا ساعة ثم نبعث القبور ويحصل ما في الصدور وعند الله تجتمع الخصوم فيتخاصم للمظلم من الظالم فتهلل أيها الأيكوان من المظالمين قبل قبل فوات الأوان قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتهلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه فقوموا عباد الله بما أوجب الله عليكم من نصرة دينكم وإخوانكم وذلك من خلال عدة أمور وتأتي من خطبة القادمة إن شاء الله بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يهبنا التوفيق والإكلاس والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهدف وصن بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أنقوى مسلمين yau mu a yau tana magana akan barin zalunci da kuma guje ma dukkan abin da yake akwai zalunci a ciki rayuwarmu a yau ‘yan uwa musulmi ta zama wata irin rayuwa babu daɗi a cikinta kwata-kwata amma dukkan waɗannan al'amura suna daga gare mu ko dai sakamakon zunubi da muke aikatawa ko kuma zaluncin da ke tsakaninmu ya ku taron musulmi kowa ya ji tsoron Allah a cikin karan kansa hakika babu tsira a duniya kuma babu yadda za a yi bawa ya kukuta ranar tashin kiyama ce sai ya ji tsoron Allah a ɓoye da kuma a sarari ya ku taron musulmi kowa yi ƙoƙari ya tsoraci zalunci a ƙashin kansa a inda kake ya kai uwa musulmi idan kai mai gida ne akwai matarka akwai 'ya'yanka akwai makwabtanka akwai abokanka da kuma abokan hudarka ko a kasuwa ko a ofis in a garinku ne akwai sarki watakila ko akwai gwamna ko akwai ciyaman ko akwai hakimi ko dagaci ko mai unguwa a ƙasa kuma akwai shugaban ƙasa akwai 'yan majalisa dukkaninmu gaba ɗayanmu sai mun taru mun daina zalunci idan muna son Allah ya saukan mana da sauƙi a cikin rayuwar da muke ciki matuƙar muna son al'amuranmu su yi kyau kuma su gyaru to lalle haƙiƙa sai mun nisanci zalunci Allah baya son azzalumai kuma baya son a yi zalunci Allah kuma baya taimakon waɗanda suke cikin yin zalunci ko da ya taimake su a yanzu to ɗan jinkiri ne yake masu da istidraji wanda da ƙarshe kuma Allah zai kama su lamuranmu sun kai yadda suka kai lamura suna ta ƙara taɓarɓarewa a tsakaninmu zalunci ya kai ya kawo kusan ka iya cewa babu babba kuma babu yaro wato manya da babba da ƙarami kowa in ya samu dama zai iya aikata zalunci sai yan kaɗan daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ya sa nutsufi a cikin zuciyarsu inda za ka gane ƙololuwar zaluncinmu ya kai yanzu ka dubi yara waɗanda ke yawo suna bara ɗan ƙanana waɗanda ba su kai munzilin ma mayyazewa ba kira wani ɗaya daga cikinsu ka ba shi abinci ka ce ka tafi ka je ka raba da 'yan uwanka musamman kuma a ce a yinin nan sun yi yawo ba su samu abinci ba inda ka leko ta taga ka ga yadda zai yi a tsakaninsu wannan shi ke nuna maka an kai matuƙa wajen yadda zalunci ya mamaye zukatanmu kuma ya mamaye zukatan yaran da ke tasowa a ƙarƙashinmu ya ku bayan Allah ku duba yadda zalunci ya mamaye harkokinmu a yau idan ka shiga cikin kasuwa a yi maka zalunci idan ka shiga shago a zalunce ka idan ka shiga ofis a zalunce ka idan a gona ka ba da aiki a zalunce ka wannan zaluncin duka a kanmu yake dawowa yana karewa Allah ba zai taɓa barin wata al'umma ba wadda take a zaluma kuma Allah ba zai taɓa barin wata al'umma ta ji daɗi ba matuƙar tana zalunci ko da kuwa akwai arziki a hannunta ko da kuwa akwai mulki a hannunta saboda haka yake da mahimmanci kwarai da gaske ya ku ɗan uwa musulmi munisanci zalunci da dukkan abin da ya kama da zalunci asali zalunci abin da yake jawo ma mai shi shine tsagawa baya barin wani mutum ya zanto yayi tawazi'u idan akwai zalunci a cikin zuciyarsa duk matsayin kuwa mai matsayi don matsayin wanda yake azzalimi komin girman rigarsa komin girman matsayinsa komin girman abin da yake da shi na jin daɗi idan ya zalunce ka to a idanunka fa kana ganin sa ga matsayin mutumin banza kuma sannan ko da ka yabe shi a lokacin da yake a tsaye to yana ba da baya fa ka iya aibata shi babu girma kuma babu salaha kuma babu muruwa sannan babu mutunci ga dukkan wanda yake zalunci saboda haka abin da ya kamaci dan adam shine yayi adalci anan ne Allah yake son sa Allah yana son azzaliki shugaba ya ji tausayin waɗanda suke na ƙasa da shi waɗanda suke ƙasa kuma su kuma su yi biyayya zuwa ga shugaba da haka ne ubangiji yake saukar da rahamarsa ya kai bawan Allah kai musulmi idan mai gida ne kai ka ji tausayin matarka ka yi mata adalci ka daina zaluntarta domin ba za ka iya mallakar zuciyar matarka ta hanyar zalunci ba kamar yadda ba za ka iya mallakar zukatan 'ya'yanka ba ta hanyar zaluntarsu a'a kadai za ka mallaki zuciyarta da zuciyar 'ya'yanka ta hanyar yi masu adalci shi yasa dole ya zama wajibi akan dukkan wanda aka bashi mulki ko ya samu matsayi to lalle hakika ya sani cewa ba zai iya mallakar zukatan mutane ta hanyar zalunci ba idan sarki ne shi ko mai mulkin siyasa to idan yana so ya mallaki mutane to dole ya kwatanta adalci a tsakanin mutane ya ishe mu misali halin da muke ciki a yau halin da muka ciki a yau musamman wannan bangare da ya fi yawan musulmi hali na kakanikayi hali na yaya za mu yi da rayuwa wannan duka ya faru ne saboda zalunci da kuma danniya da murdiya da take a tsakanin ya ku taron musulmi zalunci da fin karbi zunubi ne mai girman gaske a wajen Allah kuma zalunci da fin ƙarfi shi ne babban shi ne sababin kowane irin sharri a bayan ƙasa kuma shi ne sababin kowace irin barna a bayan ƙasa zalunci da fin ƙarfi shi ne dukkan shi ne shishiki ko asalin dukkan wani bala'i da ke faruwa a cikin al'umma kuma shi ne sababin dukkan wata hukuma wadda Allah ke saukarwa akan mutane tun ba su mutu ba zalunci ku sani ya ku bayan Allah da fin ƙarfi shi ne makubbuga na kowace lalacewa da hasara da ɗan adam zai yi a rayuwarsa saboda haka yake da mahimmanci a irin wannan lokaci mu sani cewa a duk lokacin da zalunci da fin ƙarfi ya yatsu a bayan ƙasa ko a cikin wata gari ko a cikin wata jiha ko kuma ya watsu a tsakanin mutane to mu kudurta cewa ka kudurta cewa hakika wannan al'umar ta ainihin sassaka tushen rugujewarta ga baki daya ku sani ya ku bayan Allah hakika zalunci da fin karfi shine ke rusa gidaddaji ga baki daya sai a waye gari gida ya rushe ga baki daya ya baki ga baki daya kuma ya kasa shiryuwa ko an kasa shiryar da shi ku sani ya bayan Allah zalunci da fin karfi a kowace ƙasa ya sauka to wannan ƙasa ta haka harsashin rugujewar ta gabaki daya ta sanya wato ainihin wuta wadda za ta cinye ƙasar gabaki daya hakika zalunci da fin karfi ya ko bayan Allah tushe ne na kowace ƙasa idan tana yin sa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya hallakar da wannan ƙasar da tarihin alkur'ani Allah ya ba mu labari a cikin wurare da dama a cikin littafinsa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce waɗancan ƙasashe ne waɗanda suke sun yi zalunci ubangiji ya darkace su domin Allah shi ne kaɗai mai tilastawa kuma wanda ya fi ƙarfin kowa Allah yana nan yana kallon dukkan wanda yake zalunci da wanda ya mai da zalunci shine abincinsa mu sani ya ku bayan Allah ayoyin ƙura'ani da ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce mana magana a kan zalunci ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labari a cikin ayoyi masu tarin yawa allah yana cewa nawa-nawa ne a cikin al'ummomi da alƙuriyoyi waɗanda muka hallaka su bayan lokacin sun kasance a zalimai ga ta nan alƙarya kana ganinta a rushe a kan shishikenta sannan bayan haka muka dammara tattalin arzikinsu bohol-bohol da suka tona da rijiyoyin ruwansu ga sunan babu mai shayarwa babu mai sha babu kowa a ciki gine-ginen da suka gina ta hanyar zalunci ga sunan dummun karya ginshikan babu kowa a ciki ubangiji a wata surar yake cewa kamar haka kamun ubangijinka yake ya kai wannan annabi idan ya kama alkarya tana mai zalunci lalle hakika kamun ubangijinka yana da raɗaɗi ubangiji yana cewa a cikin wata surar yo nawa nawa ne muka halakar daga alƙaryu waɗanda suka kasance azzalimai sai Allah ya darkace su Allah ya ce a wata sura kana ganin gidajensu ga ya can sun kare saboda abin da suka kasance suna yin zalunci lalle a cikin wannan akwai abin lura ga mutane waɗanda suke masu hankali ya ku taron musulmai ku sani cewa Allah magowayi da ɗaukaka ya kora zalunci gare shi saboda haka sai Allah yake cewa ubangijinka bai kasance mai zaluntar bayi ba a wani wurin Allah yana cewa da ɗai ubangijinka bai kasance yana zaluntar wani daga cikin bayi ba a wani wurin Allah yake cewa lalle ubangiji baya zalunci daidai da ƙwayar zarra a wani wurin ubangiji yake cewa lalle ubangijinka bai kasance mai zalunci ga bayi ba a cikin wani hadisi hadisul qudusi wanda aka karbo daga Abi Dharr Jufari shi ko ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin abin da ya roito daga ubangijinsa amma buwayi da daukaka Allah yana cewa ya ku bayina ni na haramta zalunci a kaina sannan na sanya shi a tsakaninku ya zanto haramun saboda haka kada ku yi zalunci ya ku bayi ku sani wannan she na ce ubangiji yake yi a tsakanin bayinsa cewa ya haramta zalunci wa karan kansa a karan fari kafin ya sanya shi a tsakanin bayi ya zanto haramun annabinku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa akan wannan zunubi mai girma a hajjinsa ta ban kwana a wannan hajji wanda ake kira hajji wanda take ta ƙarshe manzo Allah yake cewa ku saurara hakika jinannakin ku fa da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne akan ku a yau kamar a cikin wannan yini naku a cikin wannan wata naku sana a cikin wannan gari naku ku sani haramun ne dukiyarku jinannakinku sannan da mutuncinku a cikin ingantaccen hadisi wanda imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito manzo Allah yana cewa ka guji addu'a wanda ka zalunta domin shi zalunci duhu ne ranar tashin kiyama ko dufai ne ranar tashin kiyama imam muslim ya ruwaito hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace lalle hakika musulmi dan uwan musulmi ne baya zalunta sa baya tutar da shi baya kunyatar da shi sannan baya tozartar da shi ya ku taron musulmai ku sani hakika ubangiji mabuwayi da daukaka ya tsoratar da musulmai akan zalunci da kuma masu yin zalunci ubangiji magowayi da daukaka yake cewa kada su taba yin tsammani waɗannan da ke zalunci kar su taba yin zaton cewa Allah ya rabka na gabarin abin da suke aikatawa na zalunci abi musa al-ashari ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana cewa lalle hakika Allah yana saurara ma zalimi har sai lokacin da ya kama shi to ba zai iya kucewa ba sai maza Allah karanta wannan aya yace kamar haka kamun ubangijinka yake idan ya kama wata alƙarya tana mai zalunci hakika kamun ubangijinka yana da ƙarfi ya ku bayan Allah mu sani cewa hakika zalunci yana daga cikin sababi babba wanda zai sa Allah ya ɗauki aminci a tsakanin mutane kuma ya zanto an firgita kowa daidai gwargwadon yadda mutane suka kasance a cikin zalunci daidai gwargwadon kuma yadda Allah zai ɗauki aminci da zaman lafiya a tsakaninsu Allah yana cewa lalle waɗanda suka yi imani na gaskiya waɗannan waɗanda ba su tuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne ke da aminci sannan waɗannan su ne waɗanda suke shiryayyu hakika daidai gwargwadon yadda muke yadda wato ainihin mutum ɗaya ko biyu ko uku ko zamantakewa mutane suka yi zalunci to daidai gwargwadon kuma yadda zaman lafiya da aminci Allah yake ɗauke shi a tsakanin mutane domin ai aiki dama yana daga cikin wato sakamako yana daga cikin jinsin abin da mutum ya aikata mu sani ya ku bayan Allah ubangiji bai kasance mai zaluntar bayi ba ku duba yadda al'umma ta gafala a yau dubi yadda ake bautata ma kuɗi kai ka ce dai waɗannan kullum saboda su ne aka halici yan adam a bayan ƙasa mutum zai iya saduwa da mahaifiyarsa idan ya san zai samu kuɗi wani zai iya saduwa da yarsa don ya samu kuɗi ku duba yadda ake kashe mutane ba ji ba gani saboda mai kowa babba da yaro kusan kowa ya narke a cikin zaluncin sai yan kaɗan daga cikin mutane su kaɗai shi yasa sai Allah ya firgita mu gabaki ɗaya kowa a firgice yake saboda babu zaman lafiya kowa yana tunanin me zai ci a cikin zuciyarsa har mai tambaya yake tambaya ma komai ya yi tsada wani ma ya ce ai dala ta tashi wani kuma yake tsada ta ai duk wannan wato ubangiji yana yi ne don ya ya azabtar da mutane waɗancan al'umma da muka ba da labarinsu ubangiji ya darkake su wasu an hallakar da su baki ɗaya wasu aka yi masu ruwan azaba wasu kuma aka tsaga ƙasa ta nutse da su baki ɗaya wasu kuma aka yi masu juyin waina allah ya hallakar da su to ai yan adam ne su kamar yadda muke yan adam ba mu fi su ba zalunci suka sai allah ya hallakar da su to shi yasa sai allah mu ma duk da annabi ya roƙa cewa ba za a yi mana irin hallaka wasu ba to amma Allah zai iya hallakar da mu ta kowane gefe zai iya hallakar da mu da tsada da tsoro da firgici da ainihin rashin kwanciyar hankali kamar yadda muke gani a yau wannan duka sababi ne saboda abin da al'umma suke aikatawa ya za a yi Allah ya bar wannan al'umma al'ummar da take tona kabari tana yankar abin da a jikin mutum bayan ya mutu al'ummar da take saduwa da ɗa namiji a madadin ta sadu da ya mace al'ummar da ta mai da zina ta zama ado to ta yaya za a yi wannan al'umma ta iya zaunawa lafiya ai wasu masu magana suke cewa wallahi kowa ya shirya abin da zai biyo baya saboda barna da zalunci da mutane suke yi abin da zai zo nan gaba idan ba gyara ba ya fi abin da ya wuce baya Allah ya sauke maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari yake cewa ƙarshen duniya idan zai zo Allah zai cika duniya da zalunci da barna wannan abin da manzon Allah ya falla shekara dubu da duriya gashi a yau muna halartarsa muna ganin gaskiyar manzancin abin da annabi ya ba da labari domin zalunci ya watsu ko'ina da ko'ina zalunci ya watsu a tsakanin mutane cikin dukiyoyinsu da cikin ginannaki har ma mutane ba sa tambaya so nawa nawa ne za ka irke cewa gidaddajin mutane a cikin gida mai gida ya zama azzalimi so nawa ne za ka irke mai gida yana zalunta 'ya'yansa mata tana zalunta mai gidanta mai gida yana zalunta matansa da 'ya'yansa uwar gida tana zalunta mai gida da 'ya'yansa so nawa nawa ne yan kasuwa za ka iske cewa suna ta dalifi sai iske mutum ya ɗauki abu mara kyau ya haɗa da mai kyau ya ɗauki mummuna ya haɗa da mara kyau duka don a samu kuɗi ya ɗauki abin da zai iya cutarwa ya sanya a cikin abincin da mutane suke ci ya haɗa mai kyau da mara kyau a cikin ayyukansa so nawa nawa ne za ka iske shugabanni irin waɗannan waɗanda suka jefar da littafin Allah a bayan bayansu suka ɗauki ainihin kundin tsarin mulki suke gudanar da shi yadda suke so suka kasa dukiyar ƙasa suka ba su kasan da suke so wa kansu suka hana duk wanda ba su ba suka haramta ma dukkan wanda yake mai shi suka haramta masa sannan ka dubi yadda shugabanci ya koma a cikinmu sannan dubi yadda ainihin shugabanci suke yin rabon dukiyar ƙasa ba sa yin rabo a bisa daidai ba sa yin rabo a bisa adalci dubi yadda masu kudi suka kulle kofofin gidaddajinsu daga su sai 'ya'yansu dubi yadda jinannakin mutane yake ta gudana a kama ɗan adam musulmi a yanka shi a kama ainihin mace a cire wani abu a jikinta a shiga makabarta a cire na a cire wani abu daga jikin mamaci duka wannan saboda al'umma su samu kudi wannan fa abu ne wanda yake kaɗan daga cikin mai yawa mai yawa mai yawa da yake faruwa hakika Allah ya yi gaskiya yace idan ka ce za ka bi abin da mafi yawan mutane suke aikatawa a bayan ƙasa hakika wallahi za su ɓatar da kai daga tafarki madaidaici ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah lalle hakika mu falka mu faɗaka kafin lokaci ya ƙure mana wallahi babu abin da ya rage saura sa'a guda ɗaya tak ta rage maka a rayuwa saura kiris ka mutu ba abin da ya rage illa mutuwa kuma ka sani za a tona dukkan abin da ke cikin ainihin kabari za a tashe shi kuma za a saka masa sannan kuma za a tona abin da ke cikin zukata dukkan abin da ka ɓoye a zuciyarka ubangiji zai tona shi hakika a wajen Allah ne masu kosu masu ke taruwa sannan ubangiji zai ɗauki fansa akan wanda aka zalunta da wanda ya zalunci saboda haka ya ku yan uwa musulmi kowa ya nemi halaccin abin da yake ba nashi ba wajen ɗan uwansa tun kafin ranar da babu zinari babu azurfa ta zuwa ciki abi huraira ta ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yake cewa duk wanda ya kasance akwai wani zalincin dan uwansa na mutuncinsa ko na dukiyarsa ko wani abu to ya nemi halaccinsa tun a yau tun kafin ranar da babu zinari babu azurfa ta zo in ya kasance yana da aiki na kwarai to sai a ɗauki aikin nan na kwarai a biya wanda ya zalunta idan ko baya da aiki na kwarai sai a tsebo zunubin wanda ya zalunta a ɗora masa sannan Allah ya ce sai mu kora shi cikin wuta ya ku bayan Allah mu tashi tsaye cikin abin da Allah ya wajabta mana na taimakon addininsa da taimakon yan uwa musulmi da haka ne ake samun dacewa da haka ne ake samun saukin rayuwa da haka ne Allah yake kallon mu sai sa albarka a cikin rayuwarmu amma idan muka zoge cikin abin da yake shine zalunci to abin da zai biyo baya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sauran bayanai za su biyo a hudubobi da ke zuwa insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ba mu ladarsa abinda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana ya bayan Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin irin wannan lokaci ku sani yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dauke musibu da bala'i a cikin al'umma musulmai اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ورحمنا وآفينا وأف عنا وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية يا رب العالمين اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بقيد أو سوء أو مكر فاجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله